إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 30 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin biyar ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 190 daga ajinmu na fasli Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi kamar yadda muka saba a wannan aji muna yin karatu ne a littafai daban-daban a yau insha Allah za mu yi karatu daga littafin Ulumul Qur'an Al-Karim wallafa a Dr. Nuruddin Akir Allah ubangiji ya gafarta masa za a iya tunawa muna bibiyan wannan malami a inda yake mana bayani akan fawaid da khasa'is na Al-Qur'an Al-Makki Qur'ani dan Makka wanda aka saukar kafin kafin wato hijira wani irin siffofi ne suka bambanta shi da irin abinda aka yi wahayi a bayan hijira zamu tashi a nukuda ta biyar shafi na 64 inda yace khamisan na biyar nan ne ko yace innal qur'ana al-makki sharaha usul al-akhlaq qur'ani na makka ya yi bayani dalla-dalla akan ƙa'idojin ɗabi'u, asallai game da ɗabi'un mutane, wa ƙawa'ida amma filistima da kuma ƙa'idoji gama gari da suka shafi zaman tare, abinda ya shafi wato zamantakewa, zama anguwa ɗaya, zama gari ɗaya, da makwabtaka da sauransu. Ya ce, Mimma la ya fihi halun wala aqalun abubuwan da babu wani yanayi da hakan zai bambanta babu wani hankali da bai san haka ba mana abubuwan da da musulmai da kafirai da ƴan birni da ƴan ƙauye da manya da yara duka an haɗa kan cewa lalle al'umma suna buƙatar halaye na gari a rayuwarsu suna buƙatar sanin mutuncin juna da ƙa'idojin zamantakewa da observing ƙa'idoji na zamantakewa to su ne aka yi ta faɗa a ƙur'anin makka لكونها من البديهيات الظاهرة والمقومات الأساسية لإنسانية الإنسان سوى دوانا أول سنزاوة بديهيات abubuwa ne na dole abubuwa ne na larura kuma a fili suke kuma su ne almuqawwimat ababan da su ake rating da su ake gane da su ake auna insaniyatal insan a ga da gaske mutum dan adam ne shi ko ba dan adam ba Ma'ana ɗan adam yana da ɗabi'a da ta bambanta shi da sauran halittun Allah wannan ɗabi'ar ita ce waɗannan halaye da tsari da sanin ya kamata da zaran an cire su to ɗan adam zai koma kamar yadda dabbobi suke wato wanda za su zama abin da suka sani kawai shine ci da sha da bacci da jima'i da haihuwa da mutuwa tsare-tsaren da ɗan adam ya saba da shi su suka bambance shi daga sauran dabbobi duk sanda dan adam ya watsi da wannan tsare-tsaren shikenan sai zama kamar dabba don haka da su ake gane mutum lalle da gaske mutum ne ko kuma al'umma da gaske ta san mutuncin kanta a matsayin al'umma don haka da zaran kalla kaga da zaran mutum yayi wani abu sai a ce wani kamar dabba ma'ana kamar ya fita daga sahu na insaniya waɗannan halayen da yake mumarasa sun fitar da shi daga sahu na insaniya dangin kunya gaskiya sanin ya kamata mutunta na gaba mutunta dokokin zamantakewa da sauransu wanda dabbobi babu ruwansu da wannan yace to da su ake gane mutum mutum ne wat ma'aninati wat amananihi bil iman da kuma abin da ke sa dan adam ya natsu da imani kasidik waɗannan halaye su ne kamar gaskiya walbir da halin kirki girmama na gaba wasila da sada zumunta wa birrul walidai da biyayya iyaye wa ikramil jar da girmama makwabta wa baharatil qalbi wal lisan da tsarkake zuciya da tsarkake harshe wa gairi zalika da wasu waɗannan wa qarshara alqur'anu tilka alqiyam bi bayanihi almu'jiz sharhan gharasaha fi qulubi qur'ani yayi sharhin waɗannan dabi'u sharhi wanda yake mai gajiyarwa wanda ba wanda yake irin shi kuma wanda garin haka Qur'ani ya dasa waɗannan ɗabi'u a zakatan musulman farko wanda a da wasu ɗabi'un ba a yin su kwata-kwata wasu kuma ana yi amma ba dan Allah ba ana yi ne dan alfahari alal misali kaga larabawa tun a jahiliya sun shahara da suna da jarinta suna da kyauta suna da gudun magana duk me yasa suke yin wannan saboda alfaharin kansu ba dan neman lada wurin Allah ba yanzu ku sai aka nuna musu cewa Allah ne yake so su da aka sai za su samu lada a da haka ya dasa su a cikin zukatan musulmai na farko yace wa karaha ilaihim al-kufra wal fusuqa wal isyan wal dhulm sannan Allah ya Qur'ani da aka sokara maka a cikin shi Allah ya kyamatar musu da al'amarin kafirci da fasikanci da zalunci wa wa'adal banat da kashe iyamata wal qatl da ainihin kisa wazina da kuma zina wanda waɗannan abubuwan kuma a wancan lokacin sun yaɗu ƙwarai a cikinsu kafirci dama dai shine tushensu kafin musulunci sannan fasikanci wato abubuwa na, na rashin sanin darajar kai da baɗala sannan ga zalunci wanda yake da ƙarfi na zaluntar na ƙasa da shi sannan ga kashe 'ya'ya mata sannan kuma da kisa kisan kai ba kai ba gindi da kuma yaduwar wato dabi'a ta zinace zinace duk wannan sun yadu qur'ani ya nuna musu abubuwa ne marasa kyau undur hadhihi al-ayati bil wasaya al-ashr al-akhlaqiyya wal istima'iyya fi surat al-isra yace kal waɗannan ayoyi da suka zo da wasu wasiyoyi guda goma wanda suka zo akan bayani akan dabi'u da halaye da zaman tare a cikin surat al-isra fadan Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الآيات حزوا فدن الله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا تندق آية تتلاتين دقوكو حزوا تتلاتين دترى أتكوانا سورة من البركة سورة الإسراء wannan ayoyin wanda sun yi kama da waɗancan ayoyin da ke cikin suratu al'an'am wasayen la fisotul al'am daga ayat 151 zuwa 153 bari mu ji a takeice mai Allah yake faɗa a cikin waɗannan ayoyi da Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu qada bi ma'ana amara wa aujaba ko alzama Allah ya lizimta Allah ya wajabta Allah ya ainihin daura muku aikin cewa Allah ta'budu illa iyyahu domin lafazin qaba'u a cikin alkur'ani mai girma yana zuwa da ma'ana iri daban-daban yakan zo da ma'anar da yazo anan shine al'amr wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu yakan zo da ma'anan al-khulq amin al-khalq halitta kenan ko faqadahunna sab'a samawatin ay fa khalaqahunna yakan zo kuma da ma'anan al-hukm wanda Allah ya ce faqdi ma anta qadim ay fahkum ma anta hakim yana zuwa kuma ila da ma'anan a a al-firaq ko al-farag min ash-shay al-farag min ash-shay kamar da Allah yake cewa misali fa idza qadaytum manasikakum yaus haka irin shi fadin shi wa qudiya al-amr ay wa furiga min al-amr فإذا قضيتم مناسككم أي فإذا فرغتم من المناسك ya zo kuma da ma'anar irada irada Allah ya ce inna ma amru idza arada shay'an ai idza qada amran ko idza qada amran fa inna ma yaqul lahu haka ne eh yawa idza qada amran ya ba da ma'anar al'ahad al'ahad shine kamar yadda Allah ya ce ma kunta bi janibil garbi id qadaina ila Musa ai id ahidna ila Musa wannan suna nan da yawa ire-iren su wannan sa daga cikin muhimman ma'ani da lafazin wato qaba yake zuwa da shi anan al-imam al-qurtubi ko kafin shi ma ibnu jaririn sun kawo wata mas'ala mai matukar hadari a wannan wajen ita ce cewa a mushafin wasu cikin sahabbai musamman ibnu abbas da shi da wasu sahabbai a mushafin su abin da yake rubuta anan shine wa wasa rabbuka maimakon wa qada rabbuka da aka tambayi ibnu abbas sai ya ce eh haka ne yace abin da ya faru shine wawassa ita ce wawun ta biyu din ta haɗe da cikin sado din ita kuma kamar ƙaba kuma gane kuwa wawul abafi da wawul fa'il kalima na jikin wassa ba wawun guda biyu ba in ka cire ɗige-ɗige za ka su yi kama da waƙaba da wawassa bambancin kawai ɗige-ɗigen da ke kan ƙafin wanda wawun bai da shi sai kuma kafa wawun ta yi ƙasa don ka ɗan ɗago kafa wawun ɗin ta manne a jikin sadu za ga ya kuma yi ɗaya ta ce abin da ya faru kenan a musafin wasu sai aka karanta shi kawai da waka ba a wannan magana da haɗari ta cikin malaman tafsiri akwai wanda yake cewa wannan magana bai kamata ma ana yaya ta ba ce don an faɗe ta za mu sa a dinga shakka game da alƙur'anin to amma abin da za a ce kawai shine ibnu abbas yi abin da ya sani ya fara amma babu shakka ya tabbata a riwayar wasu daga cikin sahabbai cewa waqaza ne kamar da kuma an an sa wa wasadin duk ma'anar ba ta canza ba domin in ka kalla wancan na cikin an'am da Allah ya faɗa zalikum wasakum bihi yace to haka nan ka kalli inda ana an faɗi waqaza rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana to kalli inda aka faɗi walidayni kafin su me ake cewa waqaza ko wasa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana kaga da abu ɗaya ne ko mun gani kabiya ce dai wanda in ba ma irin aji haka ma ba a faɗanta sai a wuce kawai kaga je kana shakka game da haddarka lafiya lau take ko mun gani na'am to Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu lalle Allah ubangijin ku yayi umarni cewa kar a bauta wa kowa sai shi kadai wa bil walidayni ihsana kuma lalle lalle a kyautata ma ainihin wato iyaye guda biyu a dama al'amarin a a bautawa Allah shi kadai shine asalin aikin da annabawa suka yi shine aiki na farko da Allah ya kawo annabawa duniya sai ana ibudullah wajtanibu tagut daga magana ce take mutawatira a dukkanin rasail na annabawan Allah da manzanninsa cewa lalle a bautawa Allah shi kadai dan haka ma Allah ya halicci duniya dan haka Allah ya halicci duniya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun haka wannan bai bukatar wani dogon shari wa bil walidayni ihsana sannan kuma sai a kyautata wa iyaye al ihsan ila al walidayn wato yana daukan fuskoki daban-daban da kuma wato wujuhu mabambanta daga cikin su waɗanda malamai suka identifying akwai na farko shine mutum ya farragantar da kansa zuwa ga iyayensa su ji daɗin rayuwa da shi. Duk abin da za ka yi zama iyayenka a cikin hudud na abin da shari'a ba ta hana ba, ya zama iyayenka suna son barka suna kaiwa na kan ya kai ɗa, suna ala son barka da kai. Duk sanda za su ba da labarinka a kan idanka ko a bayanka, ya zama cewa suna yaban abin da kake musu. Kuma a cikin zuciyarsu sun gamsu da cewa eh ka isa ɗa a wajensu amma kada ya wuce hudud na abin da shari'a ta sani domin wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tu'ihuma ina fata mun gane wannan dan haka daga ciki malamai suka ce akwai abubuwan da hadisi suka identify wanda wajibi ne ka san su alal misali an hana ka kai duk wani abu da zai ja a zaki iyayenka shi za annabi ya ce kada mutum yana iya zagin iyayen shi ko yasubbu abar rajuli fa yasubbu nafsahu fa yasubbu abahu ka zagi wani ka zagi uban wani ya zagi babanka an hana wannan ko to wannan kwatanci ne akan cewa ba wai zagi kadai aka hana kakka zagi iyayen wani su kuma su zagi naka iyayen ba a'a hatta duk wani abu da za ka yi a rayuwa wanda idan mutane sun gani ko sun ji kayi za ta kai wa ɓatanci ga iyayenka to haramun ne yau ce kai wani ko iyayen shi ba su mai tarbiya ba ce ai dan kaza ne shi ko mutanen gari kaza ai irin suka yi buwa na ai yan kaza ne su duk abin da zaka wanda zai bayi zuwa ga cin zarafin iyayenka to ko ya halatta wajibi ne ka hakura ka bar shi ina fata mun gane wannan sannan zaka yi ma iyayenka da'a akan abin da ya saba wa ra'ayinka ko da halas ne abin da kake so kai su suka ce ba haka suke so ba to abin da yake daidai gare ka sai ka bari ka yi nasu ina aka samu wannan ina aka samu wannan shine kamar ka dauki hadisin sana Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yayi aure Umar ya ga bai san wannan surukan yace mai ka sake ta yake sakinta har Umar ya kai shi kara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai annabi ya ce mishi sakata manzo Allah bai tsaya yana wani neman wai dalili ko waye fa gaskiya irin mu yanzu haka muke a wata bayan fatawa a ce to ai eh sai a duba idan bata mishi dai kun kome ba ba za a mai da'a ba duk wannan tawili kawai sakin ta zakai dan ka faranta musu rai ko ka zaba ka faranta mata rai ita ran sai su kuma ran sai baci abinda ake so mu gane shine wato koda abinda suka yi san rai ne ko to kai ba a yadda ka biye musu akan sarrafa kai kai da'a ga Allah kai yi abinda ma uban naka yake fada ko mahaifiyarka kai akan san zuciya suke cewa saki wannan matar ba dan ba dan gaskiya bane to kai ba za ka biye mana ka san zuciya ba za ka yana nuni zuwa ga za ka bar ra'ayinka ka bi ra'ayin iyayenka koda akan abin da yake ya halasta koda ba ka son ban abu in suka ce kada kai aiki kaza sai ka hakura kada kai abokai da suwa ne karka sai mota iri kaza karka zauna a unguwa kaza kai hatta karatun ilimi mun sha karantawa tarihin malamai anan kaji an ce malam wani bai fita ba malam wani bai fita ba imamu zahabi ibnu asakir wane khatibul bagdadi wane ne duk ana faɗa a tarihin su cewa ba su fita suka ba garuruwan su ba sai da iyayen suka rasu saboda mene saboda iyayen ba sa san su yi nesa da su mu ko yanzu ba ma tunanin ma wannan mutane da dama sun saba wa iyayensu akan wannan sun kama ya su tafi wani waje inda iyayensu ba su so su ji wannan fa kai ilimin addini kenan ina kuma ga kacira ni babanka bai san ka je Lagos ka kama hanya ka tafi babanka bai so ka je ka je Taraba bai so ka je kasar waje ka kama hanya ka tafi kai wani irin da ne kenan ilimin addini ma kace in babanka baya so ka je ka hakura jihadi ma an zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a je jihadi ya ce kana da iyaye ce to fa fihi ma fajahid da haka bai halasta kai wata tafiya ba diye da kake ganin alherin da zaka samu a cikin ta inda iyayenka suna raye sai da yaddar su ina fata mana gane wannan jama'a sai yana cikin wabil walidaini ihsana sannan annahyu anil uquq hani game da duk abin da zai zama al uquq shine mukhalafa sabawa abin da suka ce kai wannan ko suna raye ko ba sa raye shi za annabi sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi man ahaqqun nasi bi suhbati qala ummak thumma man qala ummuk thumma man qala ummuk wa ya cancanta ka bashi lokaci ku raye da shi ya zama abokinka ko kawaki aka ce mahaifiya sannan wa annabi ya ce mahaifiya sannan wa annabi ya ce mahaifiya kuma wannan mutuntawa da girmamawa malamai suka ce ko da iyayen Allah ya jarabce ka ba musulmai bane kamar da Qur'ani ya ambata karara kamar da kuma ya faru da matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wace kenan Asma'u ko tace inna ummi qadimat wa hiya mushrika ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uwata ta zo min ziyara kuma kafira ce afa asiluha ko ka bani dama in sada zumunci da ita annabi ya ce kwarai ku sada zumunci da ita zaka anan babu alwala wal bara dan zaka yi amfani da ɗabi'a ne ta so da ke tsakanin iyaye da 'ya'ya ta asali ba za ka baranta daga su ba sai a wajen addini kawai amma a wajen mu'amala za ka yi mu'amala da su shi yasa malamai suna fassara faɗin Allah da yake cewa la yanhakumullahu la yanhakumullahu alladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an min diyarikum an tabarru wa tuqsidu ilayhim aka ce wannan ya shafi iyaye ne da 'ya'ya da dangi waɗanda suke akan addini daban za ka yi musu wannan mutuntawa hakanan a silatu ahlul wato sada zumunci da masoyan shi waɗanda yake tare da su sanda yake rayu bayan ya rasu an ware lokacin shekaru lokacin tsufa aka ambace shi musamman cewa in ma ya bulganna inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma saboda a lokacin wannan shekarun za su fi bukatuwa zuwa gare ka wataƙila sun yi rauni wataƙila ba su da lafiya wataƙila ba su da kowa a kusa da su sun gama aurar da 'ya'yansu da duk wanda suka yi tare da su wataƙila ma a hala mijinta ya rasu yanzu mahaifiyarka ba ta da miji mijin ya rasu ko mahaifinka matan shi mahaifiyarka ɗin kenan ko duk matan shi sun rasu ko inda mai wadata ne yanzu bai da ita ko inda mai ƙarfi ne yanzu ba yi da shi wataƙila da ma'aikacin gwamnati ne yanzu ya yi ritaya zai zama yana cikin wasu damuwoyi waɗanda yake da matsatsin bukata an tambayi maza Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya maza Allah kamar da ke cikin sunan musul imam Ahmad ibn Hanbal da sunan Abi Dawud da Ibn Majah aka ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menene a kaina bayan mutuwan mahaifana game da su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu alaihima addu'a shine as-salatu anan sannan ya ce wani istighfaru lahuma da nema musu gafara annabi ya ce wa infadhu ahadihima da kuma zartar da alƙawarin da suka yi alƙawarin da mahaifinka yayi kafin rasuwarsa wajibi ne ka cika alƙawarin aure alƙawarin kyauta alƙawarin wani abu da yayi kar ka zo ka ka fasa wannan alƙawarin kace ba ba mu yadda ba kasan yaya suna yin wannan da yawa suna gani karara mahaifinsu yayi wani kyauta ko yayi wani alƙawarin zai wani abin alheri kai wani ma bashi ana bin shi bashi ba zai zo a ce a biya su wallahi ba za su biya ba ruwan su da a a matsalar azabar kabari ana irin wannan sosai annabi ya ce sannan wasilatu arrahim allati la rahima laka illa bihima sada zumuncin da da ba dan su ba ka da zumunta da mutane su ne mahaɗin zumuntarka da mutane wato dangin su ne ba danginka ba dan kai danginka su ne yayyinka da kannanka ko da sirkanka to akwai su kuma yayyinsu da kannansu da nasu sirkan ko mun gane su ne waɗanda inda ba dan kai ba dan su ba to baka da dangi da mutanen zaka ji ana cewa to ai wanda wanda ya hada ya mutu to ba a so wanda ya hada nan ya mutu a raba yana cikin hadisi ne da ba ya kamata duk mu dinga sanin wannan abubuwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ikramu sadiqaihima da girmama abokan mahaifanka waɗanda ka san abokai ne ga mahaifanka wajibi ne ka girmama su suna nan dai da yawa ire-iren waɗannan jama'a ba zaman tafsiri muka yi balanta namu ce sai mun yi istiqsa'i su Allah shi kyauta ah sai Allah ya ce bayan da ya ce wa khidlahu ma janaha dhulli min rahma ka ka ka ka ka shimfida musu ko ka lulluba musu janaha dhulli fuka-fukan inuwa min rahmati na daga tausayi wa qul ka dosa cewa rabbir hamhuma kama rabbayani saghira shine abin da wannan hadisi yake fassara mana ya Allah ka ji kayyin su irin yadda suka ji kaina suna karami da kana karami kana da tsananin bukatuwa zuwa ga mahaifanka inda mahaifinka ta ga dama tana haifanka ka shake ka mutu shikenan ko tana ka nono na kwana daya ka duba yadda dan jinjiri yake solely dependent ga uwa duk abin ta mika mai a bakin shi dai an sa ya sha da za ta ga dama ta gashi guba zai sha bai sani ba babu yadda iya da ta ga dama ta tsoma shi a ruwan zafi ya kone ba yadda iya wato ba zai iya kare kansa ba ba zai iya bada shaida ba ba zai iya komai ba amma za ka ga tafi kowa ji da shi ya yi kashi ya yi fitsari ya yi kuka ya hana ta bacci ya hana ta cin abinci duk wani convenience ɗinta ya hana ta ƙarshe ma ya tsufar da ita ita kuma kullum jin daɗinta ta ga yana ta yannu wa yannu wa yannu yana girma yana ƙara girma tana jin daɗi tana farin ciki da muna yara in yaro ya fara rafe ma sai ga sai an yi sadaka a dafa shinkafa da wake a yi sadaka in ya fara tsayuwa yanzu da an daina wannan sadaka mutane su ke rowa da sunan izala suke wannan rowa ko ko bai a ce ba kyau godiya ce ga Allah yake yaro yayi kaza a yi sadaka ai yayi kaza ai sadaka akwai wanda idan yaron shi ya fara haƙora famfara aka fara ganin haƙori to har sai an yanka ma sai an yanka akuya ko ko rago an yi sadaka da namu to duk wannan suna jin daɗi su ga ka ka abin nan ne kuma bari ka ji jama'a na saba da wannan magana duk duniya ko babu mutumin da ba zai iya cutar ka ba ba mahaifiyarka ba har uba zai iya maka abin da zai zama zalunci amma Allah uwa ba za ta yi ba duk abin da kaga uwarka ta yi ma to ta gamsu shine daidai kawai ba dole ka zama ka babu wanda yake son mutum a duniya kamar mahaifiyar shi duk yadda mutum ya kaga lalacewa daga uwar tana ba shi uzuri in ma barawo ne ya ce wallahi kishiyar uwa ne ta mai asiri mata uba ne ta mai asiri ba ta yadda cewa dan ta barawo ne kawai ko ta ce sharri aka mai ko in ta rasa ta ce ai ya tuba ai ya tuba abokai ne suka mai da shi in ma shaye shaye zai za ta ce to ai wata budurwa ce da ya nema ta yau da rashin sashi a shaye shaye ba ta taba yadda cewa ɗanta da gaske mara gaskiya bane ta za ta nemi mishi uzuri ko yaya ne kuma za ta ci gaba da mai addu'a Allah ya shirye shi zaka je ga mutum a gidan yari sanda muke NYC muna zuwa irin business gidan yari mukan tambaye su an taba kawo maka ziyara nan mafi yawa sai muka fuskanci mun dake kawo ziyara ko zaka ce mahaifiyarsu ko kuma kanwa baban ka wuce ba ruwan babana da ni ana shigo da ni anan yace ba ruwan shi haka mu maza muke bana da taurin rai da rashin imani ko amma uwa zaka a lokacin abe ko tane fa nake ga muku jama'a akwai wanda zaka ji an ce daga katsina aka kamo shi aka kawo shi wajen amma mahaifiyar ta tashi da ziyarar shi kuma an kama shi ne a matsayin dan fashi ko an kama shi da kan yara irin lokacin ana satan yara a kama shi da kan yara amma ci gaba da ziyarar kayanta amma wallahi ko ni ne dana ya ko Allah ba zan tace shi ba ba na so dana yi amma wallahi ba zan ci ba wannan shine gaskiya ko ba haka ba to kaga uwa kenan dan haka uwa take da ninkin baninkin wato biyayya fiye da ainihin wato uba me faru ne malam Allah shi kyauta rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura Allah ubangijinku a'lamu bima fi nufusikum shi yafi kowa sanin ababan da ke cikin zuciyarku tauhidin da yake ku yi da'ar da yake ku yi ma iyayenku in daga ce kuke yi ku na gari ne Allah ya sani in takunu salihina in kun zama mutanen kirki fa innahu lalle shi Allah kana lil awwabina ghafura ya kasance ga al'awabin, al'awab ana mai fasara iri biyu, ko dai al'mutse masu ɗa'a, ko kuma al'awab shi ne wato mai yin zunubi ya dawo ya tuba. Wannan fasara kuma ta fi ƙarfi, wa ina kana lil'awabi na domin daga aba ne ya ƙub, ga shi nan ni'imal abd innahu awwab wato mai dawowa cikin hayyacin shi ne bayan ya samu wani yanayi. zaka fasara cewa Allah yana gafara ga masu zunubi su tuba domin kuma dama suke bukata zuwa gafara saboda sun yi zunubi mun gane wa atizal qurba haqqahu kaji wannan ita ce wasiya ta biyu kenan bayan ta farko tauhidi ta biyu biyayya iyaye ta uku kuma wa atizal qurba haqqahu ka baiwa makusanta haƙƙin su wal miskina da waɗanda suke marasa abin hannu wabin sabiri da ɗan hanya matafiyi wala tubazzir tabzira karka dinga sakin hannu sakin hannu ba kai ba gidi wanda Allah yake cewa ladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina zalika qawama cikin suratul furqan kenan ko wato wanda idan sun tashi ciyarwa ba sa yin israfi ba kuma sa dunkule hannunsu ga baki daya suna yin tsaka-tsaki ne su Allah ya bawa innal mubazzirina lalle masu albazzaranci kanu ikhwana shayatin sun kasance ɗan uwan shaytan al-israf al-israf shine al-infaq fi ghayr al-haq ciyarwa ga abin da yake bai dace ba israfi wato abin da bai dace kai amfani da kudin ka akai ba idan kai amfani da shi kai israfi duk abin da bai dace ba abin da bai dace ka siya ba a mizanin shari'a da mizanin hankali idan kai kai shi kai israfi haka nan al'infat fil ma'asiya ciyarwa a cikin sabon Allah ka ringa kafin sanin sabon Allah biki na barna bid'a fasadi kashe kuɗinka a kabin lake sabon Allah sannan al'infaku aksaru min lazim ciyarwa fiye da bukata shi ma duka israfi Allah kuma ya ce duka wannan inal mubazzirina kanu ikhwana shayatin al mubazzirun masu albazzaranci masu waɗannan abubuwan ‘yan uwan shekan ma'ana ikhwan anan ma'anar shi ashbahu shayafi ‘yan uwantaka anan ma'anar shi kama da su game da za ka ga misali yanzu da an ga wasu irin ɗan salafiya wani gaisa ce ‘yan uwan sa albani waɗanda da ‘yan uwan mutanen albani alama baka san su ba ma'ana masu kama da su ne ko to ashbahu kenan sun yi kama da shaitanu a wajen asafi wauta wulakanta dukiya wal ma'asiya da kuma saban Allah Allah ya ce sai bazira kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafuran kafuran ay jahidan li ni'matillah wanda yake mai musu ni'ima Allah sai Allah ya ce wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha wa qul lahum qawlan maysura wadannan da aka ce ka ba su taimako da ƴan uwa da miskinai da matafiya yace to idan ka samu kanka a yanayin da tu'ridanna anhum dole zaka kauce ka ba su waje ba ka da abin da zaka ba su ibtigha'a rahmatin min rabbika kana neman rahama a wajen ubangijinka tarjuha wacce kake fata fa kullahum qawlan maysura to ga musu magana mai saukin fahimta fa amma sa'ila fala kana harkin sun tambaye ka makusanta ko talakawa ko ainihin matafiyi ya ne muka ce maka mashi ba kada abin da zaka ce maka mashi to karka haddare shi kaga sai Allah malan karabu da ni ima talaucin Najeriya na ya dani karka ce mashi in har ya ga kamar kai kama da wanda zaka bashi ka je gidan mai zaka sha mai inda man da yake tsada ko ala dubun ka daya zaka dan diga sai ka gano baraci ya matsa ma kaga dole zaka je wani wani shedan ya zo ya diga ka cewa kaza kai kawai wannan bai da kunya to kar ka zage da sai ka yi haka ce mishi ya hakuri ya hakuri bawa Allah ya ci gaban naci bi sabilillah ya hakuri kakka ce mishi ka matsa mana da Allah malan karbu da mu shine fa kullahum qawlan maysura wala tadali yadaka maghlula ila unuki wannan kinaya ne anil bukhli kar ka sanya hannunka maghlula ya matse ila unukika zuwa ga wuyanka wala tabsuka kullal bas ka kuma ka sake shi gabaki daya shi kuma kinaya anil tabazzur ke Allah yace fasaku da maluman mahsuran wannan akwai al-lafzu wan nashr wala taj'al yadaka maghlulan ila unkika fatakuna maluman sannan a wala tafsa kullal basi fatakuna mahsura kuma gani idan kai rowa ce zaka zama maluman man yaku za fadlin fa yabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustakna anhu wa yuzman in kana da rowa ce zaka zama abin zari ce ai wannan marowaci bai da kirki bai da zumunta ai kaza kaza inuwar giginya ai ta faɗa maka abubuwa shine idan kai rowa zaka zama maluman idan kuma ka saka ga baki daya har da babu komai a hannunka zaka zama mahsuran wato zaka dawo ka zama ka gaza shine mahsuran ina ka ce khasi'an wa huwa hasir wato wanda yake gajiyayye asalin alhasir ita ce dabba da take tafiya take tafiya har ta giska ka tafiya kama a ce mota ta yi knocking down ta zama hasiyar to idan kana ta kyauta ba kan gado to amma hannunka zai kare kuma ka zama ainihin wato abin nan ka dawo baka da komai ka kasa yin komai har ka cinye jarin ka sai ka zama kana yi daidai ruwa daidai kurji ina fata mun gane wannan malam Allah ya ci gaba da cewa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira ka sani Allah ubangijinka yana sakin arziki ga wanda ya ga dama yabsutu yana shimfida arziki liman yasha ga wanda ya ga dama wa yaqdiru in Allah ya so kuma sai ba wani shi kuma gwargwado kaga kasuwa iri daya jari iri daya harka iri daya amma kuma kowa abin da yake samu da madan haka Allah yake idan Allah ya so ka da arziki duk abin da ka taba sai ka samu kudi a kashi idan kuma Allah ya so ka da rashin arziki duk wanda ka taba ya lalace wannan kaida Allah ce kuma haka Allah ya duniya tsinkin akwai hadisi da aka tabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa nau'in mutanen duniya ne hudu akwai wanda yake an wasa amai a duniya kuma a wasa amai a lahira akwai wanda an kunta mai a duniya za a wasa amai a lahira akwai wanda an kunta mai a duniya za a kunta mai a lahira akwai wanda an wasa amai a duniya za a kuntata mishi a lahira iya kace mutane kenan ko dai nan daɗi can daɗi ko nan wahala can daɗi nan daɗi can wahala nan wahala can wahala su ne guda ka fara daga na sama daɗi daɗi wahala daɗi daɗi wahala wahala wahala mun gane ba mutum zai wuce wannan to kai kai dai ka nemi shi sa wannan addu'a mutane suna rena ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kike ta saman ci dadi dadi kaka ce kai ka faɗi komai ka ga wa Allah wannan kawai shi ya san me zai maka kaga dai jumla ɗaya ce amma sai mutane suke gani kamar ba ta da wani karfi ko karfin tsiya gare ta kuma mun gani na'am wai aksar da annabi sallallahu alaihi wasallam kware ku kamar da muslim ya rutu da Abu Dawud annabi yana yawaita wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ka san mata su ne sarakunan tambaya da Allah mana wallahi miji da ne ke sanya aure ba wata addu'a da zaka ba ba wata addu'a ki dinga cewa kai Allah ya sa albarka a'a ai malam ba albarka ne yake so a samu shi da yake so a samu so nake a fasa to Allah ba so wannan addu'a ba ba wai sai ka ba su wani lafazi na musamman ko mun gane ko wace da ma aiki yana so ka bashi wani lafazi na musamman da ne ma aiki babu wannan lafazin ka dinga rabbana atina fid dunya hasana Allah shi ke sai Allah ya ci gaba da cewa innahu kana bi ibadihi khabiran Allah yana da ilimi akan bayansa basiran kuma ya san halin da suke ciki wala taqtulu auladakum min imlaq sai wasiya ta gaba ko kashe ta imlakin kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci na hannun zukuhum wa iyyakum kaga wannan ta saba da waccan ta cikin suratul an'am kamar da muka sha faɗa a can an ce wala taqtulu auladakum min imlakin wato talaucin da already kana cikin sa kai ya baka tsoro ya hana ka haihuwa nan kuma wala taqtulu auladakum khashyata imlakin talaucin da kake tsoron nan gaba zai riske ka cewa yanzu albashin ka dubu saba'in ka yafi yaya hudu biyar shida bakwai ya za ka yi su to kaga kashiya na gaba kenan da haka sai aka ambaci na hannar zuƙuhum domin su ne mustaqbal din su yara wanda da kake sai aka fara ambata na hannar zuƙuhum domin kai ne rayuwar kai shi sa shi Allah subhanahu wataala bai tsara a cikin sunnarsa bai tsara cewa haifan 'ya'ya kaɗan shine zaman lil hayatid jayyida ba Allah bai tsara wannan cewa haifan ƴaƴa hudu shine maximum ko shi zai baka zai secure maka rayuwa kai da su Allah bai tsara wannan to kuma kaida Allah shine walan tajida bi sunnatillahi tabdila zaka mutane sai da baka su wahala kai dai tashi kai kwazo kai aiki ka nema kuma kamar da fara da a hudu ba Allah ya ce haihuwa kyauta ce yake mutane ya hagu liman ya sha'u inasa wa ya hagu liman ya sha'u kura au yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yas'alu man yasha Allah yace kyauta yake to jama'a idan dai kai musulmi ne na kwarai Allah ya ce maka ungo ka ce a'a bana so ai ba zai yi ba ko ka kalli wannan sannan ƴaƴa ni'ima ne shi sa akwai sa aljanna buldanun mukhalladun duk wancan abin da aka faɗa na falalar biyayya in ba ka yi wa zai maka baka da haƙƙin kowa kai ya maka sai ka yi shi ko mun gane ta ake cewa abu iyaye abu iyaye sai fa in sun zama iyayen sannan za a bi su in ka haramta wa kanka zama uba ba wanda zai bi ka ka san wannan in ka haramta kanka zama uba ba wanda zai bi ka da ka yana daga cikin mafi halalan da zaka samu a duniya shi da ce ka iya samawa da manzala sallallahu alaihi wasallam wani ƙari a cikin al'ummarsa amma turawa sun sa mana wani mugun tunani kuma duk mun karba duk wannan magana nake kallon ba kauye yake duk wanda ke wannan magana kallon ba kauye yake shi wanda bai san da kanshi ke mai cewa ya zai ce hayin da a ci gaba da haihuwa ana ganin wannan ai wani abu ne wani primitive tunani ne ake to mu iya abin da muka yi amana da shi kenan abin da Qur'ani ya faɗa kuma idan Allah ya faɗa dinnan mu mun yadda mu musulmi ne Allah ya ce shi ke azarta mu shi ke azarta su Allah ya ce shi ke azarta su shi ke azarta mu kuma akwai mutane da dama da suka haifa ɗaya ko biyu wannan bai sa ƴaƴan sun zama mutanen kirki ba akwai mutane da damar suka fi ƴaƴa da yawa ashirin talatin sun zama mutanen kirki galibin mu nan a gidajen mu muna da yawa ni da a gidan mu kuma ashirin kuma duk gidan mu ba ku da ɗan wiwi ko ba da alhamdulillah sai ma da ta alqur'ani kuma ba mu talaka ne na san irin gidajen nan da yawa a cikin anguwannin mu na talakawa waɗanda iyayen talakawa ne amma sun tashi tsayin daka saboda ana rayuwa a wancan lokacin a matsayin society za a taimaki juna a yi taimakekeniya a ga cewa diyaran anguwa a musu tarbiya wato kowa ba a bashi da tarbiya a yan shekarai ba tarbiya ya an ɗauka mas'uliyar duka dattawan anguwa don wallahi galibin anguwanni wato laifin da za ka yi ma babanka bai da labari ba za a hukunta in babanka ba mazauni ba ne amma yanzu mu da duk muna da ana ganin ana samun kuɗi ana da wadata ni habba ma na ya mutu bai taɓa mallakar mota ta kanshi da yake hawa ba eh kullun na yara na wannan goro shi baba na bai taɓa ɗauka na mota ba da haka nace ban da yoka mota ba ban ban yi kusure ba kowa ya tafi da kafa misali to amma yanzu ga kowane gida akwai mota hawa da ake ɗaukan yara a kai su makaranta a kai su a keke nafe a kai su a babur ana ta jiji da su amma sa tarbiyya take da wahala saboda kowa ya ɗauka mas'uliyar tarbiyya yan shi kawai shi kaɗai ne daga shi su kuma har mun yarda da wannan sabon tunanin ya ratsa mu da haka da za ka wani yaro yayin wani abu ba ruwanka da shi ba ɗanka bane ita ko tarbiyya idan ta ƙwaya ɗaya ta ɓaci za ta yi nasu ta shafi duka sauran Allah ya ji kamar albani namu Allah ya gafarta mishi yakan ce in kai wayanka tarbiyya shin za su auri junansu ne dole su fito su yi aure a auro maka sirika ko ka bayar da ƴarka ta tafi gidan wani wasu surkutaka to idan ƴaƴan wancan gidan da aka aura ko aka aure ba su tarbiyya me zai shafi ƴaƴanka za ka zai dinga rasu to da haka ba yawan ƴaƴa ne ko karancin su ma'auni na ainihin wato kirkin tarbiyyar su ba sannan har ila yau mutane suna wa annabi shiga gaba Allah kuma ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku aure ku tara mana al'umma mai yawa sai mutum ya shiga ya ce wai to kana ganin annabi zai alfahari da mutanen banza ma'ana da a tara al'umma mai yawa gara ka a tarawa annabi gaba ki da sai na ce wasu dai shi annabi bai faɗa ya ce ku tara mun ƴaƴa na garba shi dai cewa a tara mai al'umma kawai in za ku mai gyara ne bismillah shi cewa ya a tara da yawa sannan banu isra'ila da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu sun taho da yawa har yayi fatan da ma su kasance al'umma shi da aka ce mishi ba al'umma ka bane tukunna na kana nan tafi go wadanne irin mutanen maza ne ba ba cikin su banu Isra'ila shin an ware ne aka ce iya na kirkin kawai kana ga an ware na kirkin kawai za su yi wannan yawan so mutane su ne wa annabi gyara a cikin hadisin shi wannan ba ba yana cewa kakka ya yanka talbiya bane amma dan wannan da shi haka ake warware mana waɗannan hadisan haddi ya kama zukatanmu cewa kowa yana ganin kawai bari ya yi aya uku kawai ya tsaya ya yi tarbiyyar su to me yasa gonarka baka kunya uku baka ce bari ka ka gyara ta ba kake kunya ɗari uku me yasa ita baka san ta yi kyau ta yi nagarta ba har yi alfahari da gonarka misali haka sa haka da haka jama'a ni wallahi wani ta ce na yarda da ita saboda ayoyi da hadisi ne suka ce a haifi 'ya'ya a yi musu tarbiya a tara su da yawa yanzu wancan alherin da zaka samu na biyayya in kana da ɗa ɗaya ɗa ɗaya ne zai maka da wanda ke da yaya biyu ba kaga da gwargwadon yawan ƴaƴanka gwargwadon yadda za za a dinga maka addu'a wani lokaci mun kwanta a cikin lura da wani abu idan ka je medical ward a shika inda ake hajji tsofaffi din galibin suna da terminal cututtuka sai na lura za ka ga wasu tsofaffin sun fi samun kulawa fiye da wasu tun daga gun likitocin da nurses ɗin da masu kawo musu ziyara da na tsaya ne observing sai na ga yana da alaƙa da yawan zuriyar mutum idan mutum yana da zuriya to tun anan za ka gane za ka ga wannan ya zo wannan mata shi ta zo da 'ya'ya kai jikoki a yi ta zuwa har a rasa yadda za a yi su da dole likitocin suna ba shi kulawa don san wannan bai yana da gata wani kuma a rasa wanda zai zauna a wurin shi gaba gida in ka bincika sai ka ga bayi da kowa ne mutum a duniya ne haka idan mutum ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam bisa Abu Dawud yake cewa bawa a barzahu za a nuna mishi ayyukansa sai ya ce to ai na ga da ayyuka na basu kai haka ba ya akai suke ta karuwa hadisi na cikin Abu Dawud sai malaiku su ce mishi a ai ƴaƴanka ne da kabari a baya suke ci gaba da yin addu'a gare ka shine yakin kai ke karuwa don baka basu ba ba in baka haife su baka don da maka adda babu danka ne kawai ya zama dole saboda Allah ya ce dole maka adda in bai maka ba shi ba na gari bane amma kowa zai manta da kai kowa sai ya manta da kai banda danka Allah shi kyautu abin ya kusa ma wa'azi akan haihuwa ko bari mu kuma karatun mu ba ajin wa'azi bane yace wala taqrabu wala taqrabu wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin la narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum lalle kashe su kana khit'an kabira khit'an da wasali kasa min khati'a yakhsa'u khit'an shine wato idza ta'ammada idan mutum ya abu da gangan in kuma aka ce akhta'a yakhsa'u khata'an da fataha shine idan mutum ya kuskure da aka sani wanda ba da gangan ba Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina shi sa aka saka mata katangu iri daban-daban saboda zina ta da gaske abin da ke fatattaka al'umma katangar da aka sa mata tun daga kan gabbil basri qul lil mu'minina yaghuddu min absari qul mu'mina ce kan absari wa fusa fusa aka ce mata su kona a gida wa karna fi buyutikunna aka ce in za su fito wala tabarrina kaza kaza kaza aka ce kar su dinga taka kasa suna gwalangwaso aka ce kar su yi sa kuɗe ɗaya da maza idan ma sun fito din ikhtilaf aka ce karci tafiya sai da muharrami aka ce karci keɓance sai da muharrami ga sunan duka waɗannan an saka firewalls ne don a hana zina sannan aka ce duk wanda ya tsallaka waɗannan firewalls ɗin yayi a mai hukunci a bainar jama'a kowa ya gani don kowa ya firgita wannan saboda munin zina ke amma ka duba ga yadda zina ce sauki yanzu da ba ta zama very simple ta zama abin abin alfahari ba mutane su yi zinan ma su suna ba da labari a facebook suna alfahari suna cewa su da suka iya kaza bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkanin mutane Allah zai yafe musu in banda almujahirun masu zuwa su bayyana labarin laifin da suke sun yi cikin dare Allah ya fa musu asiri su zo da ranar su tona kansu asiri Allah ka tsare da haka wajibi ne akan al'umma su zama cewa sun hana duk wata hanya ta yaduwar zina saboda zina tana fatattaka al'umma gabaki daya duk ƙasar da ka ji yanzu sun zama ba su da mutunci wa junansu ba su san darajar dattawansu ba to mafi yawa saboda ƴaƴa ne na zina ko ba ba su san tarbiyya ba ba su san girmamawa ba ba su san mutunci ba Allah shi yake innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ita zina abin Allah wadare ce wa sa'a sabila kuma mummunar hanya ce mutum ya rayu akan zina zina ce wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq Allah ya ce kar ku dinga kashe rai da Allah ya haramta a kashe illa bil haqq sai inda dalili na shari'a shine kamar asayibu zani ko al-mufariqu li dinihi ko makamantar su Allah ya ce man kutila mazluman wanda da aka kashe shi bisa zalunci faqad ja'alna li waliyyi sultana mun sanya wa waliyyi mu lura da kyau anan malamai suka ce malaman tafsiri suka ce nan an faɗe shi da ifradi waliyyi ba a ce faqad ja'alna li awliya'i ba har da cewa yana da auliya uddami da yawa amma ifradin na nuni zuwa ga cewa dole sai namiji ne mai hankali zai yanke wannan hukunci faqad ja'alna li waliyhi sultana ay hujjatan eh hujja wanda za ta bashi dama ya rama wannan kisan Allah yace fala yusrif fil qatl kada ya ta'annati a wajen kisa to anan akwai iskari da malamai suka kawo wannan batu da Allah ya cewa fala yusrif fil qatl yana ɗaukan abin nan karatu iri uku akwai fala yusrif fil qatl kada ya kashe wani wanda ba shi ya kashe mushi ba israfi wato kada ya kashe ghaira qatili fala yusrif fil qatl kada ya kashe wanda ya kashe mushi kuma ya ƙara da wani shi ma fala yusrif fala yusrif fil qatl kada ya musula ya kashe da gargaza sannan an sake karanta shi da wani waje fala yasrif fil qatl fala yasrif fil qatl kada ya ce dole sai yayi kisa idan ya ga cewa babu maslaha a cikin kisa domin asalin kaida shi ne idan aka kashe muku dan uwa da zalunci to alkali zai kama wanda ya wannan kisa a zo a yi a saurari ƙara a yi shari'a ma ka tabbatar da abin da ya faru sai a danƙa ma ɗan kunshi a ce to gashi nan kurama ko kashe shi shine asalin yadda yake sai in ba za su iya bane to sai a wakilce su ga wata wakilce su ta kashe shi suna gani to idan a jahiliya da suke idan aka ba su din nan to sai sun azabtar da shi to israfi ne wannan ko kuma su kashe shi kuma su ƙara da wasu a cikin danginsa ko su je su kai farmaki garinsu to idan auliya uddami suka ce sun haƙura da jini to sai a kuma zuwa ga diya shine in dai har akwai hanyar da za a ba a karɓi diya to fala yasri fil qatl kai ya ce ni dole sai kisa kawai ba zan ashi diya ya ashi diya ina fata mun gane wannan innahu kana mansura lalle Allah ya bashi da ya taimake shi Allah ya ce la taqrabu mali al-yatim illa billati hi ahsan kar ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake mai kyau hatta ya buluga ashudda har sai ya zo ya girma shine a mishi waqtul yatama hatta idza balagha nikah fa yansu minhu bushra wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Allah ya ce ku cika alƙawari kullu shi alƙawari abin tambaya ne wa awful kayla idza kiltum wazinu bil qisatil mustaqim Allah ya ce wa awful kayla ku cika ma'auni ku cika ma'auni wazinu kuma ku yi awo bil qisasi wasu suna karantawa su ibnu kasirin da nafi'u da ibnu amir bil qisasi asalin al-qustas sunan wani tiya ce wata ma'auni ne na rumawa wanda suke gefen larabawa a lokacin ku cika shi da ma'auni na adalci zalika khairun wato zalika khairun inda Allah wa ahsanu ta'wilan ay ahsana aqibata wala taqtu ma laysa laka bihi ilmun kar ka sake ka bi sawun abinda baka da ilimi akan shi shine alqafa alqafa irin abin da ake na na gane sawu wannan yana nuna idan kana da ilimi akan abu to babu laifi ga sawun shi babu laifi ga bincike me yake ci amma abin da baka da ilimi a cikin shi ba ruwa wannan kaida muna sakaci da ita ba dan dangane ba har mutum ma ya yi tarafi Allah ya ji kamar albani namu ya ka ce jahilci ya yabe ni mutum ya ce duk da dai ban sani ba amma ina ganin kaza ne to shine jahilci ya yabe ni min jibala Allah ya gafarta wala tattuma laysa laka bi ilmun kar ka shiga abin da baka da ilimi a cikin sa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lalle da jinka da ganinka da zuciyarka duka sai an tambaye ka akan su wala tamshi bil ardi maraha kar ka dinga tafiya a bayan kasa marahan ai takabburan kana girman kai akwai masu karanta da marhan duka ma'anar su guda ce innaka lan takhriqal arda dan baka iya tsaga ƙasa da za ka shiga ƙasa ba kai saka tunkudo ka tsago ta ba walan tabluga aljibala tula ko ba za ka yi girman duwatsu ba tsawon duwatsu ba kar ka zama mai girman kai da rena mutane Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'u duk wannan da aka ambata kana sayyi'uhu mummunan sa a wata karatun kana sayyi'atuhu marasa kin cikin sa kamar kira'an nafi kenan ibnu kathir kana sayyi'atun da damma kana sayyi'atun to in ka karanta kana sayyi'atun sai zama tun daga kan inda aka hana kenan tun daga kan wala taqtulu auladakum zuwa kashi kaga an ce ne wala taqtulu wala taqrabu wala taqrabu wala taqrabu wala abin nan to duk waɗannan duk abin da aka fara a cikin wannan mummunan abin da aka hana din nan kana sayyi'uhu inda rabbika makruhan sai zama makruhan ko dai na'atu ne ga sayyi'u ko kuma ya zama badali ne kenan sai zan ma'anar shi kana sayyi'uhu makruha kana sayyi'atan wa kana makruha dan idan badali ke idan badali kana sayyi'uhu bal makruha ko mun gane ko ya zama kana sayyi'u ai sayyi'an makruha mummuna abinki Allah ya ci gaba da cewa zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma waɗannan bayanan suna daga cikin abin da Allah Ubangijinka ya maka wahayi na hikimarsa, wala ta ja'al ma'allahi ila al'akara, aka sake maimaita magana ta farko ta tauhidi. Kar ka sanya tsakaninka da Allah wani Allah can daban fatul kafi jahannama maluman madfura sai a je a wurga ka cikin jahannama maluman kana mai abin zargi a wurin Allah madfuran kuma kana mai ainihin wato wulakantuwa Allah ya tsare Allah ya samu shi da imani wannan ayoyi ne da suke bukatar tafsiri da yawa sai a jira malam Umar ya kawo kansu shine sai musu wajen kashe nawa wannan yanzu kaga wannan dai mu dai muna bin ya kawai sama sama dan ba tafsiri muke ba ya kawo mana su ne dan bayani akan cewa ga abin da yake fara a cikin ayoyin Makka a jidu wannan kokarin karantar da mutane ne su waɗannan ɗabi'u masu kyau su gyara halayensu bari mu an taɓa wasu da suke nan kafin dare yanzu a zan yi shida ta yi sai ka ji ɗananan ba su da sauƙi za ka sun fara kiran sallah alƙaidatun rabi'a ka'ida ta hudu a cikin ƙawa'id na ƙiyasi malam ya ce ya sihul ƙiyas ma'ana littafin mu na usul fiqh ala mana da al hadith yasuhu al qiyas ala ma thabata khilafan lil asl ya halatta ai qiyasi akan abin da ya tabbata ya saba ma asali wato aka ce asali shafi na 64 wata ka'ida sananniya a musulunci to sai aka samu wani abu ya zo ya saba wannan ka'ida to ko za a yi kiyasin ƴan uwansa akan shi shi wannan da saba ka'ida shi ne ci za a yi قال السمعاني في قواطع الأدلة الإمام السمعاني يا فقط مش مسنا قواطع الأدلة في أصول الفقه to mu kiyaye as-sam'ani mutane biyu ne masu kama da juna a sunansu dan haka zaka ga ana kuskuren danganta wani littafin wani a cikin su akwai kaka akwai jika wannan mai qawati ul adilla shine wato abul muzaffar as-sam'ani shine kakar wanda rasuwarsa shekara ta 400 ne da 89 an haife shi 426 ya rasu a ƙarshen ƙarni na biyar shine abul muzaffar al-mansur ibn muhammad ibn abdul jabbar as-sanani mai littafin al-intisar li ahli al-hadith da kuma wannan qawati'ul adillati fi usul al-fiqh mujallad biyu wanda yayi shi ne dan tace usulul fiqh daga abin da aka zuba mashi na ilmul kalam littafi ne mai kyau kwarai da gaske muna da shi a maktaba mu din wallahi alhamd to akwai kuma jikan sa jikan ya fi shahara a ilimi shine Abu Sa'ad al-Sam'ani Abu Sa'ad al-Sam'ani sunan shi Abdul Karim ibn Abi Bakar ibn wannan ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Mansur da ka dan gidan Mansur Muhammad shi ya fa Abu Bakar shi kuma ya fa Abdul Karim Abdul Karim din sai zama malami kaga baban kakan shi ne na Abdul Muzaffar ko mun gane shi kuma ana ce mishi Abu Sa'ad al-Sam'ani shine wanda zaka ga an fi kawo tarihin sa ta wancan tabin da muka ambata ran nan yayin tarihin sa mai tsayi shine tafin tarihu Dimashqa shi kuma ya rasu ne shekara ta 562 an haife shi shekara ta 506 littafin shi mashahuri shine Adabul Imla wal Istimla shi babban malamin hadisi ya dantafai kala daban-daban kala da yawa muksirun minal minal musannifin to in ka ji an ce sam'ani an ambaci qawati wal adilla so sai ka marmaza ka gane kakan abul muzaffar shine malamin usul fiqi in ko aka ambaci littafin hadisi ko tarihi kama ambaci wancan adabul imla wal istimla to abu sa'adin shine jika ina fata mun gane yace yajudul qiyasu ala aslin mukhalifin fi nafsihi al-usul ba'da an yakuna dhalika al-asl warada bi shar ya halatta ayi qiyasi akan wani asali wanda ya saba wasu asallai inda shi wannan abin da ya saba wa asallai din shari'a ta zo da shi wa dalla alaihi dalil kuma yana da dalil kuma qala yace wal mu'tamad anna ma warada bihi al-khabar sara aslan bi nafsi kuma abin dogaro shine abin da hadisi ya zo ya ambata shi da kanshi shi ma ya zama asali da nafsi fal qiyasu alayhi yakunu kal qiyasi ala sa'irin shi qiyasi akan shi ya zama kamar qiyasi akan sauran asali zai buga mana misali da kanshi wa qala shaykhul islam ibn taymiya fi majmu' fatawa mujalladina 20 shafi na 555 yace fa dhahaba qa'ifatu min al fuqaha ila anna ma thabata ala khilaf al qiyas la yuqasu wasu malamai sun ce duk abin da ya saba ba qiyasi ya saba ma wani asali ba a qiyasi akan shi ويوكا هذا عن أصحاب أبي حنيفة malaman makaranta Abu Hanifa suna faɗin wannan wal jumhur su kuma fiye malamai annahu yuqasu alai suka ce za a yi ba ku wa hadha huwa alladhi dhakarahu ashabu Shafi'i wa Ahmad wa ghayruhu wannan shine abinda ɗan makarantar Shafi'i da makarantar Ahmad wasu suka faɗa inna ma yunzaru ila shurutul qiyas fa ma ulimat illatuhu alhaqna bihi ma sharakahu fil ilm za mu duba duk abin da muka san illarsa za mu riskar da shi da abin da suke iri da sawa'un kila innahu ala khilafil qiyas aw lam yuqal shi ya dace da qiyasi ko bai dace wa kadhalika ma ulima intifa'ul farik fihi bayna al-asl wal farq haka nan duk abin da aka san an samu koruwar bambanci tsakankanin asalin da far'i wal jam'u bi dalilin illati kal jam'u bil illa in kuma aka haɗa su saboda wani dalilin illa kamar haɗa su ne saboda illar ita kanta wa amma idza lam yakum dalilun ala annahu kal asli fa hadha la yajibu bihi al-qiyas idan ku babu dalili akan yayi kama da wannan asalin to shine bai halasta ba sawun kila innahu ala wufqil qiyas aw khilafi shin an ce yana kan qiyasi ko ya saba mishi wani hadha kana sayu an al-araya yulhaqu biha ma kana fi ma'aniha ga misali al-araya akwai bai'ul araya ko kuma al-araya a cikin ko asalin al'araya shi ne mutum yana da gonar dabino sai ya ga wani talaka sai ya ce mai tuka ga dabinan nan daga nan ba kaza zuwa nan ba kaza guda uku ko biyar ko goma ko kunya kaza na baka su shekara ce ka noma su ka gyara su duk abin da ka samu na simar ka cira na baka bayan shekara mai sai ta dawo ga mai ita wannan shine araya to wannan ya saba ma asali game da kyauta an baka ya zama naka har abada kun ga mun gane ba na saba wa asali to haka nan kuma akwai bai'ul araya shine irin cinikin kilili duk ciniki asalin shi sai an auna mustaufa an san adadin shi an gan shi gyararre ko sana yake siyarwa amma ya halatta a yi khars shine wato a yi a yi estimate gonan nan ana sa ran za ta yi buhu hamsin to ba ni kuɗin buwan ya halatta yau kaga ya saba wa asali domin a cikin shi akwai wani nau'i na gare amma saboda waccan ka'idar ka kuma cikin kutubi ya kawo ta ashe da karkashin wala tarfu ma laysa laka bi fi akwai mutanen da ke da ilimi irin wannan na sanin cewa gona za ta yi abu kaza ko ba za ta yi to waɗannan yanzu irin wannan kasuwancin larabawa da irin wancan kyautar larabawa suna yin shi ne akan dabino kawai ko mun gane to ko ba iya kiyasin wannan na dabino da wani abu daban to shine kiyasun ala aslin mukhalifin lil usul wala usul fiki ba su fa daban suke a cikin mutane shi za ka bai da malai yake faɗa duk wanda bai da nutsuwa bai iya gane wannan karatu baka iya zama mal alƙali sai kai usul fiki to baka iya kuma yin usul fiki sai ka nutsu shine yanzu shin za a ɗaukan wannan ƙa'ida yanzu a ɗaura ta misali akan nama kawai sani yana sai kama a yanka ta sai wani dubi ta ce za ta yi kilo hamsin sai kawai wani ya sai kilo hamsin nan take ce to ba ni kuɗin kilo hamsin kaga shi ma irin shi ne kuma ya ɗora ta akan misali a a ka zo ka tarar da wata mai waina bata fara ɗana wainar ba za ka siya kai sadaka sai wani ya ce wannan daren kullum wainan nan to zai yi waina ta dubu talatin sai ka siya a haka ba a riga an gwada ba ba a riga an yi an gani ba ka bayar da kuɗin ka wuce haka yi kamar shi ma da wannan haka a tatsi nonon saniya haka kuma shi zai iya yiwuwa misali ka ba mutum mota mota ka ce to ga ta nan ka je wata ɗaya ka ci abinci in ka gama ka dawo da ita kaga shine irin wancan da aka yi ba mutum da biyu domin akwai implication da suke yi bayan da gaske implication din shine idan ɗaya daga cikin su ya mutu a wannan yanayin mallakan wani ne mallakan magadan wani ne idan ka ba mutum motar ka haya irin wannan a raya ɗin ka ba shi kace to je ka nemi abinci shine hannun ƙwarya ake cewa ko in aka sace ta a hannun shi wa aka wasa ta misali in ta samu wani damage waye zai taking responsibility in damage ɗin saboda irin waɗannan ƙabaya ɗin shine malamai suke gudun cewa to ai dama abinda aka gina akan wannan abu ya saba wa asali to malaman usulul fiqh na Abu Hanifa ba su yadda ai wannan zakan an irin wannan mu'amala to a wurin su mu'amala ce take void dole void ba ta yi ba zaka ji abin da zai haifu daga ita is also null and void mun gani idan da misali zaka yi irin wannan sai kuma wani abu ya biyo baya to za su ci a ji gaba alƙali a ƙarfi ce to a cikin asali mu'amalar ba ta yi ba mu'amalar ba ta yi ba sannan wannan da aka bashi irin wannan aran idan ya je ya kyauta da abin ba misali ka ba mutum hayan mashin mashin ɗin ka kace ga yanan ya ɗana kawai zai yi tsere biya sadaki sai dai labarin kawai ya aure ina mashin ce wallahi wata bazawara ce nake so na ceto ta ka san ustazai da imani amma an kada kawai ya tare da ta ya za ka yi sai da ka bi Allah ya za ka ce ne baka mata ka biyo shi ba shi kawai ko kuma ka yafe mai sai ya fi sauki to shine yake cewa wali hadha kana sayyu an al araya yulhaqu biha ma kana fi ma'aniya wa haqiqatul amri annahu lam yushra shay'un ala khilaf al kasbi yace a kashin gaskiya ma ba babu wani abu a shari'a da za a ce wai gashi an shari'a ta shari'an ta shi har ko mutane su tsaurin ido su ce ai ya saba wani kiyasi me yasa su ne suka kira kiyasin daga baya suka gamu da wannan abu suka ce ya saba wa kiyasin amma ba shari'a ta ce ya saba ba ita shari'a ta ba da dama a yi wannan abin saɓanin abin da aka saba yi wato shi ma yanzu wani asali ne mai zaman kanshi amma ba kullum ake aiki ci a wani muhalli na daban kamar yadda misali shari'a ce ta halasta a ci mushe a wani yanayi yanzu wannan cin mushen shi ma shari'a ne kamar yadda haramci cin mushe shari'a ne su ko sai su ce a cin mushe saɓanin asali ne kuma gane da suke ta'abirin to daga nan sai su ce kuma duk abin da ya biyo bayan irin shi to haramun ne zaka iske ya halatta ka ci a bai halatta ka ciyar ba ya halatta ka ci bai halatta ka yi guzuri ba ya halatta ka ci bai ka bai halatta ka yi kaza ba ya ci gaba da cewa bal qila bal ma qila bal ma qila innahu ala khilaf al-qiyas fala budda min ittisafi bi wasfin imtaz bi an al-umur allati khalafa yace duk abin da aka ce ya saba wa qiyasi zaka ga dole sai ya zama ya da kofi da suka saba wa abin da ya saba ma wa'in yace waqtada mufaraqatuhu lahu lahabil hukm wanda wannan shi zai ja saba da junan sa a wajen hukunci ka kalli kamar aure da mutta auren sunna da auren muta sun saba wa junan su zaka hukunci sai saba daya halal ne daya haram malam yace wa idza kana kadhalika fadhalika alwasu in sharakahu ghayruhu fi fa hukmuhu ka hukmi zaka in ya zama haka ne wannan wasu ɗin da wannan abin da ake tuhuma da saɓawa da kiyasi yake shi in ya samu wani abu na da irin siffar hukuncin sa da sai ya kiyasi a kan shi wa illa kana min al-umur al-mufariqa la ko kuma a ce sun saba in ba haka in dai sun yi iri daya to za a yi da ka za a iya yin irin wannan kiyasin akan duk wani abu na abinci in dai ana da ilimi akai ma'ana a kamar da muka kwatanci waina nonon saniya nama da wasu kaya wanda ba a gama tantance su inda za a iya yin musu irin wannan tahrisi a bayyana adadin su duk za a iya musu irin wannan hukuncin da gwargwadon abin da babu darar a cikin shi da gwargwadon kuma ilimin da Allah ya huwace masu yin hukunci za a yi haka insha Allah babu laifi za mu saurara anan saboda kai lokaci wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله